نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب وضع اليدين وضع.
إحداه- نعم باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن عبد الكريم بن أبي المخارق المخارق البصري مم.
أنه قال مم.
من كلام النبوة مم.
إذا لم تستحي فافعل ما شئت مم.
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة مم.
وضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر مم.
والاستن- والاستيناء مم.
والاستيناء مم.
بالسفور نعم آه، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة نعم.
a wannan babi yana magana dangane da wato ɗora hannaye guda biyu ɗaya akan ‘yar uwarta fi salati a cikin sallah wato mutum ya ɗora hannunsa na dama akan hannun shi na hagum a cikin sallah imma ya ɗora daidai ƙirjinsa akan ƙirjinsa imma ya ɗora ƙasa da ƙirjinsa imma ya ɗora daidai da cibiyarsa wato wannan kowanne daga cikin mutum ya yi wato ba laifi a kai akwai wani littafi ana ce da shi al'ilamu bi ta musalli bi makani wadda ilyadaini wato ba da takbiratul ihram wanda ya yi bayani akan abin da ya shafi wato ɗora hannaye guda biyu za a bai wa mai sallah ne zaɓi yana da damar ya ɗora a kan ƙirjinsa saboda hadisan da suka tabbatar da hakan ɗin yana da damar ya ɗora a kan tahta sadari ƙasan ƙirjin shi yana da damar ya ɗora fokas surrati yana da damar ya ɗora tahta surra an gane ko to wannan shine abin da waɗansu daga cikin malamai suke gani amma waɗansu na ganin cewa dukkan hadisan da ya zamanto suna magana akan ɗora hannaye ne wanda suka tabbata shine imma ala sadari au tahta sadari amma hadisin da ya tabbatar da wato ana ɗora hannaye ne a ƙasan cibiya wato bai tabbata ba an gane ku a wannan idan kuka leƙa wannan littafin za ku yi ta wannan sosai wani mu'asiri ne ya rubuta littafin yana da kyau a al'ilam bi ta musalli wato inda zai ɗora hannunsa bayan ya yi kabbar alharama to waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato hannayen ma za a sake su ne za a yi irsalin su ne an gane ku Mm. to amma malam ya kawo wannan babi sai ya shigo mana da hadisi na abdulkarim ibn abil mukhariq wanda abdulkarim ibn abil mukhariq wato da'ifi ne al'imamu malik yana daga cikin wato malaman da al'imamu malik ya yi karatu a gurinsu saboda ya rudu da su ta fuskar ibadarsu a abdulkarim mutum ne mai yawan ibada amma ba ya ce gharrani gharrani bi katsirati buka'ihi wa julusihi fil masjid wato yawan kukan shi da yake in yana karatu ya ce na aza na tsoron Allah ne ya ce da dadewar da yake a zaune a cikin masallaci ya ce shi ya sa ruɗe ne na amshi hadisin shi Ali ya rawaito hadisai daga wajen shi an gane ku? haddathani yahya an malikin malam ubaidullah yace malam yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga malaminsa abdulkarim ibn abil mukhariq al-basri annahu qala haqiqa abdulkarim yace min kalamin nubuwa wato yana daga zance na annabta abinda aka jiyo daga bakin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala na farko idza lam tastahi fasna ma faf'al ma shi'ita idan har baka jin kunya idan baka da kunya ka aikata duk abin da kake so wato Allah subhanahu wata'ala zai sakaita maka akan abin da kake aikatawa wato wannan tahdidun ne ga dukkan mutumin da yake mai rashin kunya wanda ba ruwan shi yana ganin kowa kawai ƙasa yake da shi baya ganin kan kowa da gashi Na'am.
to ya je ya aikata abin da yake so kamar yadda Allah ya ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir wato ku aikata abin da kuke so Allah ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa din kuma zai sakaita muku akan abin da kuke aikatawa waɗansu daga cikin malamai aka suka fassara wannan gaba ta wannan hadisi waɗansu kuma suka ce idza lam tastahi fa fa'al ma shi'ta idan baka jin kunyar wannan abin da zaka aikata ya dace da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam wato idan har abin da zaka aikata din a gurin ne yake yake bako amma abin da yake sananne a cikin addini wannan shine addinin to idan har baka jin kunyar hakanan din to ka aikata abin da kake so ma'ana duk abin da ya dace da alkitabu wa sunna ala fami salafi salihi fa fa'alhu wato ka aikata shi Allah ta'ala zai baka lada akai ko da mutane za su yi maka wato mummunar fahimta za su nuna cewa ka fito da wani sabon abu to ka aikata shi na ɗaya kenan na biyu kuma yana daga cikin wato aiki na annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala wadu'ul yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi salati wato dora hannaye guda biyu daya akan yar uwarta fi salati a cikin sallah yadul yumna 'ala al-yusra wato zai dora hannunsa na dama ne akan hannun shi na hagu an gane ko hannu na hagu zai dora wadu zai yi ba kabudu ba kenan ana abin da yake nufi zai dora wato hannu na dama akan hannu na hagu fi salati a cikin sallah sai kuma ya ce mai walistina'u walistina'u wa ta'ajirul fitri walistina'u bis sahur da kuma gaggauta cin buɗe baki idan mutum ya tabbatar da cewa rana ta fada yana azumi to ya gaggauta cin abinci ko ya sha abin sha ma'ana dai ya aikata abin da yake nuni akan cewa ya gama azumi shine abin da ake nufi da ta'jilul fitr gaggauta cin bude baki walistina'u bis sahur da kuma wato jinkirta sahur wato mutum ya ɗanyi kafa kafa kada yayi sahur kin shi wajen karfe biyu na dare ko karfe uku ko karfe hudu ya bari sai daf da ketowar alfijir wato wannan yana daga cikin wato zancen da annabawa suka faɗa suka yi tarayya akan faɗan shi tun daga wato annabi adam annabi nuhu annabi kaza annabi kaza annabi kaza har yanzu zuwa ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am وحدثني عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي نعم انه قال مم.
كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه مم.
قال ابو حازم مم.
لا اعلم الا انه يمني ذلك مم. وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جو دغ الامام مالك عن ابي حازم بن دينار شي كما يا جو دغ ابي حازم دن دينار عن سهل بن سعد wato shi kuma ya jiyo daga sahal ibn sa'ad sa'idi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu qal haqiqa sa'ad ibn sa'ad sa'idi yace kanan nasu yi umaruna an yi ba'ar rajulu al-yadal yumna ala zira'ihi yusra fi salati wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance ana umartar su an yi ba'ar rajulu al-yadal yumna wato mutum ya ɗora hannunsa na dama ala zira'ihi yusra akan wato zira'insa na hannunsa na hagun fi salati a cikin sallah annasu ana ana dafin wato mutane yi umaruna wato al'amiru shine annabi ma'aiki alayhi salatu wassalamu yana umartar su da su ɗora hannayensu na dama akan zira'in hannayensu na hagun a cikin sallah abu hazim ibn dinar ya ce la'a'alam ya ce ni dai kan ban sani ba ya ce ban san cewa wannan maganar ta tsaya a wajen shi sahal ibn sa'ad nisa'idi ba illa annahu yanmi zalika sai dai cewa yana daga wannan maganar zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam an gane ko yanmi yana daga cikin wato hadisan da ake ba su hukuncin hadisi ne marfu'i an gane ko idan idan tabi'i ya ce yanmi ilan nabi ko ya ce yanmihi ko ya ce yanmi zalika an gane ko al'imamu suyuɗi cikin littafin alfiyarsa fi ilmi hadith na zama durar ɗinsa a cikin baban da yake magana akan almarfu'u wal mawquf wal maqtu yake cewa amma mal hakimu fil mustadraki wa khassa fi khilafihi kama hoki wa qala la min qa'ilin madhkuri wa qad asal hadiya fil mashhuri an gane ko sai kuma yace wa haka za yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablughu bihi yarwihi wa kullu za an tabi'iyyin mursalu la rabi'un jazman lahum wal awwalu sahaha fihi an-nawawi al-waqafa an gane ko wato wal farqu fihi wadihun la yakhfa wannan karshen baban kenan baban yana magana akan wato abubuwan da ake ba su hukuncin hadisi marfu'i wa haka za tafsiru man qad sahiba an gane ko irin tafsirin sahabi sahabi ya fassara aya da kaza wannan za ka ce annabi ne ya faɗa ko kuma ba annabi ba ne ya faɗa shi ma wannan za a ba shi hukuncin hadisi marfu'i kaza mina sunnati kaza umirna kaza wannan duka umirna bi kaza wannan shi ma hadisi ne marfu'i shine amma yace wan nawawi sahha wan nawawi sah kam wal awwalu yawa yace la rabi'un jazman lahum wal awwalu sahaha fihi an-nawawi al-waqafa yace amma na farko min sunna al-imam an-nawawi babban malamin nan na hadisi wato yana ganin cewa hadisi ne mawqufi wannan idan sahabi yace min sunnati kaza shi yana ganin wannan yace amma wal farqu fihi wadihul la yakhfa wannan in ko koma can za ku sha wannan shi yasa ya kamata a ce muna karatun ilmin mustalil hadith saboda irin waɗannan abubuwan ba dinga kalato su ciki na'am babu kunuti
babu kunuti fi subhi حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن نعم أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة نعم باب القنوت في الصبح wannan babu yana magana dangane da yin alkunutu a cikin sallar asubahi to amma kuma ya kawo hadisi guda ɗaya wanda bai magana ba kan alkunutu ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi'u maula abdullahi bin umar haƙiƙa abdullahi ɗan umar kana la ya ƙunutu fi shay'in minas salati wato ya kasance baya yin alƙunutu a cikin kowata sallah daga cikin salloli na farilla wato baya yin alƙunutu al'imamu malik ya kawo wannan asar ɗin na abdullahi ɗan umar to menene hikimar da ta sa ya kawo shi tare da cewa kuma bai yi magana akan wato yin alkunuta cikin sallar asubahi ba wato saboda al'imamu malik ya tabbatar maka wato akwai saɓani mai ƙarfi akan masalar abin da ya shafi alkunutu fi salati subhi an gane ko wato minas sahaba man ya kanutuna wa minhum man la ya kanutuna to idan aka ce alkunutu tana ɗauke da ma'ana guda hudu tana zauwa da ma'anar abba'a tana zauwa da ma'anar as-sukut tana zauwa da ma'anar addu'a'u tana zauwa da ma'anar me kuma a na'am ba na mutum ba tana zauwa da ma'anar me na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na'am tawaru na'am na'am ha tana dawowa da ma'anar tsolul iyam Allah subhanahu wa ta'ala ce walahu man fi samawati wal ard a ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun wato kowanne mai biyayya ne ga Allah subhanahu ma'ana kullun mudiqul lahu subhanahu wa ta'ala tana dawowa da ma'anar as-sukut wato wannan shi kuma shi ne hadisin sai dubu na arkam wanda ya tabbatar mana cikin sai haini wato fadar Allah ta'ala da ya ce wa ƙumu lillahi qanitina ya ce fa umirna bi sukut wa nuhina anil kalam nan kuma tana zawa da ma'anar wato yin addu'a an gane ko alqunutu ma'ana addu'a'u yin addu'a wanda kuma yawanci a gurare da dama idan kaga an zo da alkunutu a cikin maganganun malamai ana nufin addu'a kamar yadda ce qanatan nabi sallama shaharan ya da'u ala ri'ilin wa zakwan wa bani lahayan wa wasayyata alladhina asaw Allah wa rasula hadithu Anas bin Malik wanda yana cikin sahihai da wadansu daga cikin hadisi a kuma yana zawa da ma'ana dulul qiya ka dade a zai zaka ce qanatu an gane ma'aiki alaihi salatu wassalamu an tambaye shi ayyu salati afdalu shin yawan adadin raka'o'i ko kuma dadewa a tsaye manzala ce afdalu salati durul qunut wato sallar da ta fi kowace daraja lada a wajen Allah shine ka dade a tsaye sai dai kuma in ba za ka iya dade a tsayen ba shine kuma sai ka yi yawan adadin raka'o'in da yawa amma wanda zai yi raka'a hudu wanda a cikin raka hudun nan zai karanta izu biya shi wanda zai raka a goma wanda a cikin raka a goma nan zai karanta izu guda gane ku wato wannan shine abin da al-imam malik Allah subhanahu wataala ji gansa da rahama ya kawo a cikin wannan babi ko biya da karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika